barka da zuwa ta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in zamu kanta al-itqan fi ulum al-quran na imam suyuti yau na gota ne yau daya an gota yau daya ga watan dhulhijja shekara ta 1947 wanda ya riye ta takwas ga watan mai 2026 miladiya wani majalisi na majalisin safe yau darasin ƙul'ani da abin da suke da alaƙar ƙul'ani alasana ya samu muna za mu samu alkhairin wannan rana muna cikin babi kitabu su yi na alitikan ma'arifatul habari wa safari sanin surori wanda aka saukar da su a halin zaman gida da kuma halin tafiya da imamu su yi na yin magana akan surori da aka samu ubangiji ya sauko mana da su a halin mazala yana cin halin tafiya da? kai kamata ka masu wannan kuma in kun duba da alhabari wa safari za ku gan shi yake cewa wa min ha daga cikin ayoyin da Allah ta lasa kawai maza Allah a halin tafiya shi ne famanka da minkun mariban duk wanda ya zama bai da lafiya hau bihi azumin ra'asi ko yana da wata cuta a kansa Allah ta'ala wannan ayin yana faɗin wanda ya zo zai aikin haji ko umara to sai jama'a kun da kun san ba za a yi aski ba sai zama yana da wani dan kwarkwata a kansa ko wani abu shi kenan sai ya sai ya aski to amma kuma zai zai zo ya yi ya yi kafaran wannan abin da ya yi to sai ya ce al'aya wannan aya nazalat bil hudaybiya ta sauka ne a hudaybiya kama akhraja ahmad an ka'ab ibn udra game da imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad dinsa daga ka'ab ibn udra alladhi nazalat fihi wannan ayan ta sauka ne a kansa wannan ba imamu ahmad ne kadai ba imamu suyuti kaman ya sami ya kamata da ya kawo ruwayan bukhari da muslim suma imam al-bukhari ya fitar da ruwayar imam muslim duk sun fitar da ruwayar ta hanyar abdurrahman ibn abi laila daga ka'ab ibn udra daga manzon Allah cewa yana ba da labarin cewa kwarkwata ta dame shi akai a lokacin hudaybiya suna hudaybiya a wurin to kuma kun ga kun san cewa duk wanda ya zo ko haji ko umara ai ba zai yi aski ba to amma kuma idan wani dalili ya sa yana da wani cuta a kansa shi kenan sai sai ya aski ya aski saboda ya samu saukin kan kuma daga baya kuma ya zo zai zo kuma ya yi ya yi fansan abin da abin da ya aikata din wannan aya ta sauka ne akan Ka'ab ibn Ujra ta sauka ne akan Ka'ab ibn Ujra ta bada kuma rahusa akan wannan wannan kuma yana nuna muku cewa ita su kwarkwata a wani lokaci ba wani abu ne mai abu ba saboda da ba duk gari irin wannan masu zafi da sauransu wannan ba ka raba su da abubuwa irin wannan ba wani ce matsala ne yana da shi ba amma abin da nake son nunawa shi ne su hawamun ra'as irin wannan wannan duka wani lokaci a garuwa irin wannan ba abu ne wanda yake za ka ga ana wani kyankyaminsa ba su abu ne da ke yawan mai kamar misali a wasu garuwa za ka faso inda saboda sanyin wajen da sauransu da kuma kasan wajen da ake tattakawa ko ma ya kai sai lokacin sanyi sai kan ka ta fashe domin ma kuma na akwai abubuwa za ku gani wanda mu nan ba wani abu bane su wani wasu wajen kuma wani abu ne saboda yanayin bi'a da muka tsinci kanmu da kuma yanayin ɗabi'a geographical area da a wal wahidi an ibn abbas al wahidi shi ma ya fitar da wannan riwaya daga abdullahi dan abbas an ga wajen ko eh a sai ce wa min ha daga cikin daga cikin ayoyin da suka saka a halin tafiya amana rasulu amana rasulu al aya qila wasu daga ciki sun ɓanare sun ce nazala da yawma fathi makka an sako sai ranar da aka fatahu makka yace amma walam aqif alahu ala dalilin amma dai ni ban ga dalilin su ba ban ga dalilin su da cewa ta saka a makka ba kawai hikayat ne akwai abin da za ka ga hikayat ne ake faɗa kawai ba wai ana da tabbacin sa bane wa minha daga ciki wattaqu yawman turja'una fihi wannan aya al-aya nazalat bi minan ta saka ne amina a ma hadithul wada'i shekarar hajjin ban kwana sai ma akhrajahu al-bayhaqi fi dalail a cikin abin da imamul bayhaqi ya fitar a cikin ad-dalail ban samu na ma duba shi wannan ita wannan ruwayar ba balle mu ga ingancin ta wa min ha daga ciki alladhi tajabu lillahi wal rasuli wanda suka amsa kiran Allah da manzansa aka wajen yakin wajen jihadi wannan ta sauka ne lokacin yakin Uhud lokacin yakin Uhud ba a sami yadda ake son a samu wannan nasara sai kafirai sun yi gaba sun yi gaba can su Abu Sufyan sai suka ce ma to ko gashi ko yanzu kuna cutin nasara amma ko ba ku taba lafiyan Muhammad ba ba ku taba lafiyan wasu jigajigai ba da aka kawai ko a koma ba a gaya za a yi ana shawara ana fara shawara za a yi a koma ne ko za a yi kaza za a yi kaza Allah kuma ya samu wannan labarin shi kuma sai ya ce masahabansa a tashi ya ce kuma kar wanda ya bi shi sai wanda ya yakin jiya saboda haka aka yi yakin da shi shi da sahabbansa cikin miki da sauransu suka tashi suka tafi can wajen hamra'ul hasan hamra'ul asal waje ne to shine anan ubangiji yake ban su akan wanda yace akhrajat tabarani tabarani ya fitar bi sanadin sahih da sanadi ingantacce a ali bin abbas daga abdullahi dan abbas annaha nazalat bi hamra'il asad cewa wannan ayan ta sauka ne a hamra'ul asad wannan isnadin sai isnadin sahihi kamar da imamu asyuti ya faɗa ruwayan ibn uyayna daga amr bin dinar daga ikrima daga abdullahi dan abbas wannan isnadin sai isnadi ne sahihi eh to sai mu tashi wa min hayata tayammum to masha Allah sai wanne ne to shatibiya shatibiya ne imamu shatibi za mu tashi baiti na baiti na biyar ko wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu فجاهد به حبل العدا متحبلا واخلق به اذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حال حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة أنقله ya ce wa ba'adu bayan abin da ka ji na gode ma Allah da kuma salati ga annabi fa hablullahi fina mu igiyan Allah a wajen mu musulmai kitabuhu shine littafin Allah fajahid bi da ka kai mai makarantar Qur'ani kai jihadi da wannan Qur'anin kamar da manzon Allah aka gaya mata wajahirun bi jihadan kabira hiblal ida kai wato yi jihadi kai fito na fito da su igiyoyi na abokan gaba mutahabbila a halin kasancewanka mai wato rike da wannan da wannan wato igiya wanda zaka yake su da shi in sun ga hujja ka hujja ay muqara'atul hujja bil hujja wa akhliq bihi yace me abun mamakin cancantan labarin qur'ani da kuma riko da shi iz laysa yakhluqu jiddatan saboda shi da qur'anin nan kaga baya baya tsufa jiddatan ko yaushe yana cikin halin kasancewansa ba wato ba tsoho bane shi jaridan sabo ne zaka same shi walihi duk wanda ya kankamo da qur'ani a alal jiddi da gaske mukbila zaka samu wato mutum ne wanda yake yana tunkaran qur'ani yana kuma rike qur'ani kankamo kuma yana aiki da shi shine mukbila wa qari'uhu mai karatun qur'ani al-mardi yardajje ne wajen ubangiji misaluhu qarra misalin sa ya tabbatacce ne a cikin hadisi hadisin da ke cikin sahihaini kaluturji kamar wato abin alituruj alituruj galiyo suna fassara shi da da wannan abin mai dan kanshi kanshi mai kanshi mai sunansa ne da hausa eh tanjirin a ba shi ne ba shi bane ya dai kama da shi amma ba shi bane ba shi bane akwai akwai wanda ba akwai wanda ba za ka su malaman gida ma suna ma fadan sa ko ga wasa ne ko ne ne duk ba shi duk ba shi bane shi alituruj daban yake ku duba za ku gan shi aliturji daban yake akwai ranar da malam ya tambayi ya tambayi ba nasu ba nasu da haya yace yace yace me ake fasara da shi sai ce su ga wasu su ba sa da kawai suke cewa sai ba shi ne ba ba shi bane shi shi musa shi a shi aliturji in aka aje shi anan zaka ji shi ya da dadin kanshi sannan kuma yana da dadin dindalo so muna dai cewa ga wasa haka muke fasarawa amma dai ba shi bane gaskiya babu da shi gaskiya duk kusan an ta cece ku ce a wurin wanda suka sani daga cikin wanda suka za ka ga a cikin malamai da muka san su ne Allah ya musu baiwan tantance irin waɗannan sunan bishiyoyi da waye da Hausa ma na da haya kuma ta ce muku ai ku ku downloading ma wato katu da yi ma shi wannan wannan shafibiya din shi masanin Qur'ani ne kuma wannan shafibiyan ya sauke ta kuma bayanin da ya rika yi sharhin da ya rika yi sharhi ne mai mai kyan gaske dama abin wanda suke fajan abin ne to za ka za ku ga yana yin wasu wasu bayanai wanda ya kari akan bayanan da wasu ke yi a yanzu a halai shi wato halinsa guda biyu daɗin kanshi da kuma daɗin dandano murihan wa mukila halin kasancewan shi wato mai daɗi mai kanshi wa mukila kuma a lokacin da aka za a ci shi za ka ga duka wato shi abu ne mai kyau saboda haka shi ma makarancin qur'ani in karatun qur'ani in kana jin qur'ani ne zaka ji daɗi in ka kake karantawa zaka ji daɗi kuma me dai in kana ma'amala da qur'ani zaka ji ba a faɗi kasa banza sai dai albarka kuma huwal martaba shi makarantun qur'ani shi yardajje ne abu wanda ya kamata a yarda da shi amman a lokacin da ya wato ya nufaci qur'ani din da gaske da zai yi aiki da shi in ya nufaci qur'ani da gaske dan ya aiki da shi to shi yarda je wajen ubangiji wannan yana nuna maka akasi wanda ya dauki rike qur'anin kawai sai dai rairai a baki bai aiki da shi to wannan kuma ba zai zama wato mutaba ba idza kana ummata mutakar ya zama dai abun koyi mutakar ya zama abun koyi wajen mutane za ga da an gashi an ga qur'ani yana tana mutane qur'ani yana tana mutane aiki da qur'ani to ya zama mutaba kuma ya zama umma wa yammamahu dhillur razana kankala yace zai zama wato dhillur razana inuwa ta natsuwa za ta zo ta yaban baye shi ta barin dame shi kankala a halin kasancewar shi tabbatacce kamar dutse a halin kasancewar shi tabbatacce kamar dutse to haka zai zama wato ya samu natsuwa saboda karatun qur'ani da yake da kuma aiki da qur'ani da yake yace huwal hurru shi makanci qur'ani zai zama wato yantaccen bawa ne zai zama ya yantu daga san zuciyarsa in kana al-hariyu in kana hariya in ya zama yana kirdadan qur'ani yana da sunan yana son ya aiki da shi yana kirdadan lambarin qur'ani da hukuncin hukuncin sa wato kaga ya danna san zuciyarsa kenan ya dauki abin da ubangiji ya shar'anta masa hawariya lahu ya zama ya tsantsanta kansa ga qur'ani din bi taharrihi ta yanda yake bibiyan qur'ani sau da kafa ila an tanabbala har lokacin da ya daukaka ta hanyar mutuwarsa ubangiji ya daukaka shi ta hanyar karbar ransa to zaka samu in ya je ya halin ubangiji to ya zama nabil kuma ya zama wato madaukaki a wajen ubangiji to sai mu tashi wa in wa inna kitaballahi awsaqu shahir at-tibyan fi adabi hamatul qur'an na imam imam an-nawawi ana littafin wasu suna na ɗan kuɓu cewa wannan wanda muka nace za mu duban nan wasu ne ba su daidai ba ni ma je na ji a jikina to imamu imamu nawawi na farko farko imamu nawawi ya gama gode ma ubangiji sai ce wa ashhadu anna muhammada na abduhu wa rasuluhu ina shaidawa cewa annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne adda'i ila imani wanda yake kira zuwa ga imani sallallahu alaihi Allah ta'ala ya salati gare shi wa ala alihi da alayen gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sharrafa wa karrama wa azzama ubangiji ya ci gaba da daukaka shi ya ci gaba da karrama shi ya ci gaba da girmama shi ma ta'aqabal jadidan ne ka jara ma ta'aqabal jadidan wato matsawan wato musaya da jadidan ke jadidan sune wato yini da dare inda koyaushe suka sabantu wannan ya zo wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi to ubangiji ya ci gaba da karrama shi kullum shine ma ta'aqabal jarida amma ba'du bayan haka fa inna allaha manna ala hadhihi al-umma lalle Allah ta'ala yayi ni'ima ga wannan al'umma zadaha Allahu sharafan Allah ta'ala ya kara ma wannan al'umma girma biddinin da zai tabahu ya musu ni'ima da addinin da ya yarda da shi dinin islami wato addinin musulunci wa bi irsalihi ilaihi muhammadan khairal anami wata kuma yanda ya aiko musu da annabi muhammad mafificin mutane mafificin halittu baki daya alaihi minhu afdala salawati wal barakati wa salam wato mafificin salati da albarkatu da aminci ya tabbata ga shi manzo Allah daga Allah ta'ala wa akramaha bi kitabillahi wa akramahu wa akramahu ne ko eh wa akramaha ne ita wannan al'umma kenan ko wa karama ha bi kitabihi ya karrama wannan al'umma da littafin da ya saukar wa manzon Allah afdal kalam mafi bicin magana wa jama'a fihi subhanahu wata'ala jami'a ma yahtaju ilayhi ya tattaro a cikin wannan littafi dukkan abin da ake bukata min akhbar al-awwal na labaran yan farko wal akhir wal akhir da kuma labaran karshe wal mawa'id ya kuma tattaro wa'azzuka wal amsal ya tattaro kuma misalai buga misalai tilkal amsal nadribu halin nasi wal adabi ya tattaro kuma wato na dubba da ke ciki wa burubil ahkami kuma ya tattaro wato fanni fanni na hukunce hukunce wal hujaji da kuma hujjoji al qat'iyyat al zahirat wanda suke a yanke kuma a bayyane fi dilala wajen nuna nuni ala wahdanati wahdanati akan wato nuna kai kan ubangiji wa ghayr zalika daga abin da ya kama da haka mimma ja'a bihi rusuluhu da abin da manzanninsa suka zo da shi duk qur'ani ya zo da shi addamighat waɗannan hujjojin wanda suke daddanne li ahli ilhadi hujjojin masu fandara masu karkata wabullahi da kuma batattu abagami wanda suke ba mutanen kirki ba mutanen banza wa ba'afa al-ajra kuma ya ninninka lada fi tilawati wajen yayin tilawarsa wa amarna kuma ya mana umarni bil i'tina'i bihi mu kula da qur'ani wal i'idani kuma mu girmama shi wa mulazamatul adabi ma'ahu kuma mu lazimci na dubba tare da qur'ani wa bazil wusu fi ihtiram kuma yace mu iya kokarin mu wajen girmama qur'ani din wa qad sannafa fi fadli tilawati jama'atu min al-amathil yace akwai mutane zababbu shi al-amathil da suka wal suka wal suka wallafa littattafai a fayalan karanta shi wal a'lam da kuma malamai manya kutuban littattafai ma'arufa sanannu inda ulil nuha wajen ma'abuta hankula wal ahlami da kuma har yanzu da hankula masu hikima al ahlam da annuha duk sun hadu to abin da ake magana su ne masu hankali zurfin tunani lakin da'ufatul himma wa alhim biha sai dai wato himma yayi karanci yanzu daga haddace wadannan littafai mu za mu dan mutum san me za mu ce ba mu himma mu ba ma ka bal an muqala'atiha bal ma mutane yanzu sun daina karantawa saboda galibi da isnadodi suke suka rubuta irin suka rubuta littafin su ajuri da isnadi ne ai so kaga da su fadailul qur'an da su abu ubayd al-qasim ibn sallam fadailul qur'an ibn al-durais fadailul qur'an na malamai da dama almustaghfiri da sauransu to kuma yanzu ba a karantawa wanda kuma shi jawo yanzu wani mu za ga suna yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba kana kuma musu kana sai su ga kaman kana alawa da su kuma rashin katun su ne ya jawo haka wasu la yantafi'u biha illa afrad min ulil afhami idan ba mai amfana da littattafan sai kaɗan daga cikin ma'abuta fahimta wara aiki sai naga ahla baladina wanda suke yan garin mu ahla na dimashqa wato yan garin dimashqa hamaha Allah ta'ala wa sadaha wa sa'ira biladil muslimin Allah ta'ala ya kare ta ya kuma kare ragowar garuruwan musulmai mukthina min al-i'tina'i bi tilawati al-qur'ani naga sun damu sun yawaita kulawa da qur'ani da kanta qur'ani al-aziz kadin qur'ani wato mabuwayi ta'alluman wajen koyon sa wa ta'aliman da kuma wajen koyar da shi wa arban da kuma wajen karanta karanta shi wajen malamai wa darasatin da kuma wajen darasin ayoyin qur'ani ne fi jama'atin a jama'unsu wa furada da kuma idaikunsu mujtahidan fi zalika lil layali wal ayami suna kokari wajen tabbatar ma kansa da ilimin qur'ani dare da rana zadahu Allah hisan alaihi Allah ta'ala ya kara musu wannan kwadayi nasu wa ala jami'i anwa'i ta'at kuma Allah ya kara musu kwadayin duk wani aiki da da'a muridina wajha zil jalali wal ikram suna neman fuskan ubangiji mai girma ko mai karamci fada'ani zalika wannan dalili sai ya sanya ni ila jam'i muktasarin in je in tattaro musu wani littafi a takaice fi adabi hamalatihi a cikin ladubban wato wanda suke dauke da Qur'ani suka haddace Qur'ani wa awsafi hafazati da kuma sufufin wanda suka haddace shi wa talabati da kuma wato sufufin daliban Qur'ani faqad awjaba Allah subhanahu nasihata likitabi kuma da ma ubangiji ya wajabta ma bayi cewa dole su yi nasiha ga littafin sa to sai in tashi wa min nasiha kuma tashi faqad awjaba wannan ya kamata na fulta ana idan faqad awjaba sai akhlaqu hamdul qur'an na al-ajri
makaranta mu Allah ya ceto su abubuwan su dai ya zama sai a hankali ba sa ta shi ma mun dawa farko so za mu abin nan ya ce amma ba'adu bayan haka shi bayan ya gama yin mukaddimansa na ayoyinsa ya ce na kuma ya ce fa'in ne ƙa'ilun sai ce mai to kai mai ɗaka mai ce ba to nasin ne daidai barin gyara fa'in ne ƙa'ilun ya ce to ni zan yi magana wabillahi a fiƙo da ubangiji na dogara litaufiqis sawabi ya da ni zuwa ga daidai shine wa billahi afiqu ba alqaba min alqawli wal amal wato ya da ni zuwa ga daidai wato abin da zan faɗa a baki da kuma abin da zan aikata wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kuma babu wato ƙarfi sai ga Allah al'ali madaukaki al'azim mai girma zaka ce qala abubakar ko to wannan ka cire shi ya kamata ya zama qala abubakar a can ne baya ku na ku bi ci qala abubakar ko yawwa sai ta bata ce anzalallahu Allah ta'ala ya saukar da domin ya ce qala a baya to ina maganar qala abubakar kuma anzalallahu alqur'ana Allah ta'ala ya saukar da qur'ani ala nabihi ga annabinsa wa a'lamahu fadlan ma azala alayhi Allah ta'ala kuma ya sanar da annabinsa fadalan abin da ya saukar masa wa a'lama khalqahu ya kuma sanar da bayinsa fi kitabi a littafinsa wa ala lisani rasulihi da kuma a harshen manzansa anna alqur'ana cewa qur'ani a ismatun tsaro ne liman sama bihi da duk wanda ya nemi tsari da shi wa hirzun katanga ne minan nar daga wuta liman ittaba'ahu ga duk wanda ya bi shi wa nurun kuma haske ne liman istanara bihi da wanda kuma ya je hasaku da qur'ani din wa shifa'un kuma waraka ne lima fi sudur da abin da ke cikin zukata ga mai karanta shi wa hudan kuma shari'a ce wa rahmatan kuma wato wa rahmatan kuma rahama ce lil mu'min ga mu'minai thumma amara Allah khalqahu sai kuma ubangiji ya umarci halittunsa an yi umiyo bihi sai imani da qur'ani wa ya'malu bi muhkami sai aiki da wato hukunce hukuncinsa da aka kyautata shi aka kyautata su fa yuhillu halalahu sahalatta halal din qur'ani wa yuharrimu haramahu kuma sahalanta haramun din qur'ani ce haramun ne wa yu'minu bi mutashabihi kuma su imani da abin da bai fito musu fili ba ko da ba su gane ba to su imani da shi haka nan wa ya'tabiru bi amsali kuma su dau izina da misalan da Qur'ani yake buga musu wa yaqulu su dinga faɗa a ran su cewa amanna bihi min imani da shi kullum min inda rabbina dukkan waɗannan ayoyi da wanda muka gane da wanda bamu gane ba da wanda yake kawo ya mutsi da wanda baya kawo ya mutsi duka daga wajen ubangijin yake thumma wa'adahum ala tilawatihi sannan kuma ubangiji sai ya musu alƙawari akan karanta shi wal'amal bihi da kuma aiki da shi an na jata min ya musu alkawarin tsira daga wuta wadda kula ilil janna kuma ya musu alkawarin shiga aljanna sun mana daba halkahu sannan kuma ya nusashe da halittunsa e za hun talau kitabawi mutukar sun kata kuli tafinsa an yata dabba ruhu cewa lallai su yi ta daburi su yi sun gabe lamarin qur'ani kansa don karantawa kawai haka kawai sai da sun kanta sun kanta babbako wa tafakkaru fihi bi qulubin qusulun gayin tuntutin da zukatansu wa idza sami'uhu idan suka saurari qur'ani min ghairihim daga wani su ahsanu istima'ahu su kyautata sauraron sa to in ce in ka ji wani na kanta qur'ani ka kyautata katin sauraron sa to me ya jawo kuma misali a zo ana shi ba so yake saurara ba ka da musu a waje a wajen sai ka je samu wani wajen ka amma magana yanzu inda muka yi wannan da'ira kawai haka wai tsami musaffa mu dauko kuma speaker wannan wannan kuma wata bid'an zamani ce wannan ba inda aka ce saboda zamu musaffa mu zo mu damu mutanen gari ba muna yi ne saboda mu rike adabin babu to me jawo kuma da mutanen gari da shi ba wanda ya jawo ba abin da ya jawo shi za su zai zo duk za su yi magana wannan a gaban sha Allah za ku ga za mu zo wannan gaban da za yi magana in Allah ya yarda thumma wa'adahum ala zalika thawabul jazila sannan kuma ya musu alƙawarin lada mai girma kabaki mai girma falahu alhamdu dukkan kirayi da godiya sun tabbata ga Allah thumma a'lama khalqahu sannan kuma ya sanar shi da bayinsa anna man tabi qur'ana duk wanda ya kanta qur'ani wa arada bihi mutajarata maulahu alkarim yana nufi da qur'anin nan nasa ya yi wato ciniki da shi da ubangijinsa mai girma yana neman lada kenan fa innahu yurbihu ar-ribha alladhi la ba'dahu ribhun lalle zai bashi riba riban da babu wani riba ga bayansa kuma wa yu'arrifuhu barakatal mutajara kuma zai sanar da shi albarkan wannan ciniki da yi fi dunya wal akhirah a duniya da lakhirah eh to sai mu tashi qala muhammad ibn al-husayn shi ne da al-ajurun sai wanne ne muqaddima fi usul tafsir to zaliki ai mun dan ja da yawa kaga gashi muna dan yi da kila ma minti 50 mun gama muqaddima fi usul tafsir na ibn taymiyyah da sharhin sa kuma na ibn isaimiyah ibn taymiyyah ya ce muna kan da sharhin muna da shigo? don babu ko ba komi sai mutu tafiya haka damuwa mata na zamu karanta amma dai sai muka ga kuma a fasharin ibn Uthaymeen faqih al-asr zai taimake mu malaci amma ba'du bayan wannan faqar sa'alani ba'd al-ikhwan sashin yan uwa sun tambaye ni an aktuba lahu muqaddimatan rubuta musu wata muqaddima ta sabammanu qawa'id kulliyya wanda ta kunshi ka'idoji gamammun ka'idoji tu'inu ala fahmi alqur'ani wanda za ta taimaka wajen fahimtar qur'ani wa ma'rifati tafsiri da kuma sanin tafsirin sa wa ma'anihi da kuma sanin ma'anonin qur'ani kaga wata tambayar sa aka yi amma littafin da ya rubuta kuma sai ya zama shine umda ababin ya zama shi ake dogaro da shi to ka kaddara da azaba yayi ya zama littafin ya zama ce kawai ya hasu yayin da su shi anawu ya lura cewa ana bukatar a yi littafi cikin hamasul qur'an yace shi bari yayi shi ba ibn tamiya sai ga ana bukata kawai ya zauna kullum kasa yayi wannan rubutun da abin ya faka har yanzu kuma dillin da ake rubutawa manyan masu bincike a wannan babin din su sa'id tayyar da sauransu duk da akal tafansa suke dabdada sai dai su kara ta wannan ke nuna maka inda ubangiji ya ma wannan bawa Allah bai ba mai tarin yawa قال شيخ ابن عثيمين أبان المؤلف في هذا الكلام مولف أولا مغانا تاسا يا بينر أن تأليفه للكتاب له سبب شوى كان روت هنا التافي دي أخوي دليلي وهو سؤال بعض إخوانه أن يكتب له في هذا الموضوع shine wato tambaya da wasu daga cikin yan uwa suka tambaye shi cewa ya rubuta musu a wannan babi wani littafi haka muqaddima wa ta'alif qad yakunu ibtida'iyan wani lokaci wani littafi zai zama mutum shi kawai ya ya kawata ya rubuta min al-muallif yara hajatan nasi ila mawdu'in mu'ayyan fa yaktubu fihi yana ganin bukatun mutane su yi rubutu a wannan babu sai ya rubutu a cikinsa wa kad yakun lahu sababun mithlu su'ali ba'd an-nas an yaktuba fi hadha al-mawdu' al-mu'ayyan zai iya zama kuma akwai dalili kamar wato wasu daga cikin sashin mutane su tambaya ya rubutu a wannan babu fal awwal an yakuna mas'ulan bi lisan al-hali shi na farko wanda zai rubuta saboda ya ga bukata to wanda lisan al-hal ne yasa yasa ya wallafa saboda ya ga kamar a halin mutane kamar sun tambaye shi sai ya rubuta wa thani yakunu mas'ulan bi lisan al-maqali zai zama an tambaye shi ne da wato harshe na wato da ke magana kai tsaye wa inna la'alima imma annan nasa imma annan nasa muhtajin ila shay'in fa yu'allif saboda shi malami ko dai mutane suna bukata sai ya wallafa littafi lianna halan nas tastad'i an yubayyana lahum hadha al-amra saboda halin su yana bukatan ya rubuta ya bayyana musu wannan lamari alladhi waqa'u fihi wanda suka fada a ciki sai ya ga suna bukata hatta ya'rifu al-hukma wa yata'abbadu Allah bihi ala basira har su san hukunci idan kuma su bauta ma Allah a cikin basira wa qad yus'alu an hadha al-amr al-mu'ayyan wani lokaci kuma za a iya tambayar sa akan wani lamari sai ya wallafa littafi ya kula yana cewa qawaid kulliya wasu ga mun ka'idoji al-qawaid jamu qa'ida qa'ida nan jami'i ce ta qa'ida wa hiya asasu ash-shay shine ginshikin abu masha Allah wa min ha qawaid al-baiti daga ciki ne aka samu wato ka'idojin baiti ay asasati asasatu wato akwai asasu wato ginshikin sa ko al'asasat eh kamar yadda faɗa al'asasat shine wato kamar wato abubuwa da na cikin gida wanda gidan ba zai iya zama gida ba sai yana da shi alati tu'inu ala al'asasat alati tu'inu ala fahmi al-qur'an ana abin da yake magana sune ginshikan abubuwa da za su taimaka wajen fahimtar qur'ani wa hina idan na'rifu anna hadhihi al-qawa'ida to daga nan ne za mu fahimci cewa wannan ka'idoji qawa'idul litafsir al-qur'an wannan ka'idoji da ibn tamiya ya faɗa na fasara qur'ani لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصد بإنزال القرآن saboda fahimtar Kur'ani ɗaya daga cikin wato al'amura ne guda uku da aka nufaci sauka da Kur'ani saboda shi fa inna al-Qur'ana nazala li umurin salasa Kur'ani an sauka da shi saboda abubuwa ne guda uku na farko litta'abbud bihi bi tilawati saboda yayin da kake tilawarsa ka bauta ma Allah da shi Allah ya bautar da mu yanda zamu sallah to haka muna kanta Kur'ani zamu samu lada wa fahim ma'anihi da kuma mu fahimci ma'anoninsa wal amal bihi kuma wato mu aiki da Kur'anin ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر العشر آيات حتى تعلموها saboda haka zaka samu sahabbai ba sa ketar ayoyi goma har sai sun koyi wannan ayoyin wa ma fi hannu ilmi wal amal da abin da ke ciki na ilimin da ke cikin ayoyi da kuma aiki da ayoyin qalu suka ce fata allamna alqur'ana wal ilma wal amala jami'an sai muka koyi qur'ani karatun sa muka koyi kuma ilimin da ke cikin qur'anin muka koyi aiki da shi dukan lokaci a abu uku a lokaci daya فالقرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة للي كان القرآن ياسو كان يسوي لأن أبوه أبو داوكو أما لفظه فلا يكاد يشكل على على أهل أو ثم أهل ثم تشف القرآن نزل آه نزل لهذه الأمور الثلاثة قالوا كسيب يا ابنة sai kitabu zuhur ko na ga kamar shine karshe littafi nawa ne magama muka magana mu yi ba tafsir sa'idi su ne kawai to garibin ƙwarar ya yi wuyan samu na ji sai ima malam man bashir magana in za a ƙara samu wani shi an samu na ibn aziz ɗin ina ku samu shi buga shi aka yi ko eh mu wada ba abin da nake ce ma shi man bashir kenan a wajen ku akwai mai bugawa irin wannan mai kyau ta eh a kura eh ko da ra tsara a to a tambaye mana shi sai mu sa a buga don gaskiya ba samu ba dama abin ce kenan in ba samu ba sai mu sa a buga shi kuma kaga wannan bugun yayi kyau yafi wannan wanda aka buga mai na nan na hawan nan wannan yayi kyau kaga gashi zai ji ba bugun yayi kyau to Allah ce a tambaye da shi akwai nan ba na wata ko eh Allah ce a tambaye da shi saboda mawalla kitabu zuwat wal wasiya da ake danganta ma Ali ibn Husayn ibn al-Abidi da fata harful ba harafi na ba'u yace yuhawwalu an qaribin an qusuri muzakhrafatin ila baiti turabi فيسلم فيه مهجورا وحيدا أحاط به شحوب الاغتراب وهو الحشر أفضع كل أمر إذا دعي ابن آدم للحساب وألفى كل صالحة أتاها وسيئة جناها في الكتاب لقد آل التزود إن عقلنا وأخذ الحظ من باقي الشباب to ya ce to zai fara da magana kun zan ta abin labarin mutuwa ne eh Allah ya tsare eh ta ai yuhawwalu an qaribin yace za a juya mutum a lokaci na kusa kusa min kusurin daga gidansa mai dogon bene gidansa da yake kafafa da shi daga villa misali yana ganin babu wani gida da ya kai wannan daga white house daga ko'ina gidansa wanda yake yana da tsauni sosai muzakharafatin wacce take wanda aka yi ado a gidan nasa ila bashi turabi za a kai shi gidan kasa gidan kasan da kuma zai yi daidai da talakan talakan kayau na garinsa ay sallamu fihi a can za a sallamar da shi ba mai cewa da Allah ka ku binne shi can za a kai shi fa sallamu fihi mahjuran a tsaurace masa ba wanda zai shi ta shi kwana matarsa ɗansa waye ba wanda ta shi kwana wahidan shi ne za a bar shi a haƙa bihi shuhubul iqtirabi canzawa da fuskarsa za ta yi na wato bakunta ita ta gewaye shi shahaba wato shahabul wajhi shine wato lokacin da ka zo baka da lafiya ko tsoro maka yawa kaga fusan ka tayi wani felin tayi wani tayi wani iri da ita ta tashi haka to shine wato sha'bul wajhi to shi saboda tsabar tsoron me zai je ya dawo dama kafin a kai shi ma za a ga fuskar shi tayi wani iri kaga alamar ya sa wa fuskar shi fara cancanzawa kenan haka za a je a binne shi haka kuma za a tayar da shi yana cikin halin tsoro sai da aikin sa wa haulul hashri yace to kaga a da ni ina cikin tsoron tsoron bakunta amma tsoron tare shi da za a yi abza a kulle amrin shi ne tsoratar da dukkan lamarinsa idza du'iya ibn adam a lokacin da aka kira dan adam lil hisabi za a mushi hisabi za a fara mushi hisabi tun kabarinsa kafin a lahira to ta da shi da za a yi wannan shi zai tsoratar da dukkan dan adam wannan tayarwa da za a yi tayarwa ne da kowa sai ya tsorata har annabawa sai su tsorata har annabawa sai su tsorata ubangiji in ya tambaye su za su gigice su kasa ba da ansa sai ya sa musu tsowa tukunna Allah ta'ala yana cewa lokacin za mu tambayi annabawa ma za ujibtu qalu la ilma lana ba mu da ilimi ba za mu iya bada shaida ba asudi yake cewa ubangiji a lokacin da ya tara su sai wato ya cire da tsuwa a zuciyarsu sai ya zama sun tsoro da su ma yanda sauran mutane suka tsorata sannan daga baya kuma za a tambayar su sai kuma ubangiji saka musu da tsuwa sai su bada shaidar da ya kamata su bayar wa alfa kullu salihatin ataha anan ne zai hadu alfa ai wajada anan zai iske duk wani kyakkyawan aiki da ya zakewa a duniya wa sayyi'atin janaha zai ga zai kuma sami ko kuma ce alfa fil kitabi zai samu a littafin sa da ake taskace masa aikin sa kullu salihatin duk wani aiki nagari a taha da ya aikata wa sayyi'atin da kuma duk wani aikin banza janaha da ya je tsutan makansa to zai samu a littafin nasa a shi littafin da ake taskace aikin sa da kuma lawul mahfuz kusan komai da komai nasu suke taskacewa shi yasa imamu ahmad lokacin da yake ba shi da lafiya dan kakari da yake yi sai wani suna mun cewa har wannan za a rubuta imamu ahmad kawai sai yam irin irin kakarin idan za a rubuta wannan abubuwan shi kansa ka san me za a je a ce maka a kansa to wannan kaga yana nuna maka cewa dole duk abu da za mu zakewa magance ko aikace ko ko a gudurce to wannan ubangiji duk sai ya tambaya duk wannan ubangiji sai ya tambaya laƙar ana ta zan wudu ina akalla ya ce kai lokacin fada za mu guziri ya yi in muna da hankali wa akhdhul hawdi min baqi shababi in kuma da can ba mu guziri ba to mu ɗauki rabon mu na alkhairi daga abin da ya mana saura na yarantan mu mu je ni aiki karka ce sai ka tsufa in shi kake da lokacin tsufa a tsaya a aiki a tsaya a aiki a je a Allah ubangiji salin alim to wannan shine mun gaba harafin ba'un za mu shiga harfin harfin ta'i insha Allah muka zo sai mu sati mai zuwa Allah ya tsare mu to ina ganin kamar katilayi da mun gama shi insha Allah ta'ala to ai gashi da kare katun ma ya ba mu je ma ko ina da shi ba mun gama shi da wuri mun 35 ba mutu goma goma kai ko so na ga ana sauri wani lokaci in ba mai sauri musulmi su baka ranar litini sai ga ba sa nan duka da ba komai insha Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh